الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون وجنن منافقين سنا شيوا la'in raja'ana ilal madina da kamar yadda abdullahi ubay ya faɗa ya ce idan muka koma madina la yukhrijanna al'azzu mai ɗaukaka zai fidda al'azalla makaskanci min ha daga madina ya'ani abin da yake nufi da mai ɗaukaka nafsuhu kansa al'azalla kuma yani almu'minina yana nufin mu'minai Allah ya ce masa a'a ba shine mai ɗaukaka ba mai ɗaukaka wanda yake tare da Allah a yabtanguna inda humul izzata wa inna al-izzata lillahi jami'a ai ba a neman ɗaukaka in ba ta wajen Allah ba walillahi izzatu buwaya dai ta tabbata ga Allah alghalabatu rinjaya ya tabbata ga Allah wal rasulihi daraja ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama walil mu'minina sai kuma mu'minai dama daraja buwaya ta Allah ce dauka daraja da daukaka ta manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sai mu'minai da suke bin annabi amma walakinnal munafiqina su munafikai la ya'lamuna ba su san haka ba shan an ce la yafqahuna nan kuma aka ce la ya'lamuna Allah tabaraka wa ta'ala akhbara anna almunafiqina la yafqahuna ubangiji ya bada labarin munafikai ba sa fahimta wa annahum la ya'lamuna sannan kuma yace ba su da ilimi khatama al-ayata al-akhirata bi ya'lamuna ubangiji ya cika wannan aya ta ƙarshen nan da muka karanta yanzu da cewa la ya'lamun والأولى آية فرقكما يا شكا تبي يفقهون ولكن المنافقين لا يفقهون لأن العلم فوق الفقه saboda shi ilimi ya fi fiqhu fiqhu bangare ɗaya ne shi kuma in an ce ilmu ya tara kowane ilimi ne amma shi fiqhu wani fanni ne wani subject ne a cikin ilimi wanda in wannan bangaren mutum ya sani to shike sai shi masa faqihu idan kuma ya tara ilmai gaba ɗaya sai shi masa alimu masani bidalili anna Allah tabaraka wa ta'ala allama Sulaimana ya sanar da annabi Sulaimanu haka yake ya sanar da annabi Sulaimanu hukunci kulluhum faqiha walakin al-ilma bil hukmi khassa bihi Sulaimanu ko kuma kulluhum faqihun da annabi Sulaimanu da annabi Dawuda dukkan suna da ilimin shari'a shari'a ce mata kawo su su aka dora wa shari'a kuma akanta suke tafiya kaga dukkan su faqihu ne kowa ya san shari'a amma sanin wannan hukunci keɓantacce wanda aka yi magana a kansa fa fahamna sulaimana wa kullar ataina hukman wa ilman to kaga shi sanin wannan hukunci sai Allah ya keɓanci annabi sulaimanu da shi ilimin hukuncin wato wasu wani mutum ne sai shi wannan yana da dabbobi wannan kuma yana da gona to sai mai gona ya riga ya shuka gonarsa ta tashi ta tasa mai dabbobi sai dabbobinsa suka sai suka je suka cinye amfanin gonar gaba daya shikenan sai mai gona ya kawo ƙara wajen annabi dawuda a lokacin annabi dawuda shine annabin allah yana da littafi zabura kuma shine sarki annabi dawuda ya ce to yanzu ya za a yi sai sai annabi dawud ya ce to shi dai kawai hukuncin da zai musu tunda yanzu wannan dabbobin sun riga sun shinya wannan amfaninsa wanda shi kuma da shi ya dogara yanzu abin da za a ɗauki dabbobin a bawa mai gona to da aka bashi sai kasan wanda aka karba masa dabbobin shi kuma ba zai ji daɗi ba to bayan sun fita sun- suna komawa suka haɗu da annabi sulaimanu ya ce wani irin hukunci aka yi muku- aka yi muku sai suka ce a to ga irin hukuncin da da annabi dawo da ya musu sai ya ce amma shi dai in dai yana ganin ba wannan hukuncin ne zai fi dacewa ba amma dai a koma wajen annabi dawuda shine sai aka dawo da annabi sulaimanun da surin gaba da aka dawo wajen annabi dawuda yace na ji hukuncin da ka yi amma ni dai inda da ni ne ba wannan hukuncin zan yi ba annabi dawuda yace to kai wani irin hukunci za ka yi yace in ni ne zan ajiye dabbobin a wajen mai gona ya ci gaba da amfani da nononsu in sun yi gashi ya yanke gashin ya yi amfani da shi amma dabbobi ba nasa ba ne shi wannan mai dabbobin a sashi ya je ya shuka masa gonarsa ta tsira ta tashi sai ta kai lokacin da dabbobin wannan suka je suka cinye gonar ya mayar masa da gonarsa wannan kuma ya mayar masa da dabbobinsa sai Allah ya ce fa fahamna ha Sulaimana sai na fahimtar da Annabi Sulaiman wannan hukunci to shine sai Annabi Dawud ya ce a shi kenan wannan shine hukunci ma na Allah to kaga wannan shine fahimta wato Allah ya fahimtar da shi wani hukunci a cikin wani hukunci to haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam da irin waɗannan hukunce hukuncen wasu ma sun taba zuwa wajen annabi Dawudan mahaifin nasa mata ne sai suka haifu rana ɗaya kuma kishiyoyi ne to ana nan ana nan sai ɗaya daga cikinsu sai kuma duka ƴaƴan ƴaƴa maza ne sai ɗaya daga cikinsu ko ta tafi wanka ne ko menene sai ta dawo ta samu ɗanta ya rasu waccan kuma ba ta ba ta ɗaki sai ta ɗauki gawar ta dawo wa da wannan gawar ta ajiye mata sai ta ɗauki ɗa mai mai rai ɗin ta shi ainata ne waccan kuma ta san ba ɗanta ba ne to shi ne sai ta ce a ita ba ta yadda ba wannan ɗan- ɗa- ɗanta ne suka yi jayayya kan wannan yaron sai aka tafi wajen hukunci aka je wajen annabi dawuda sai ya ce sai suka ce ya ce menene sai wannan ta ce ya to gashi gashi ga abin da ya faru ita ta san wannan ɗanta ne kuma wannan kuma ta riga ta ce ai ba ɗanta ba ne ta riga ta ɗauki ɗa mana ta mayar waccan da gawa shi ne sai annabi dawuda ya ce to yanzu hukuncin da zan muku to ya ce to ah wanda yake rike da ɗa a shi kenan shine nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma inda shine ba haka zai yi ba ya ce to kai ya zaka yi ya ce kun yadda duka wannan yaron kai- ke ma kishin ɗanki ne eh ke ma kishin ɗanki ne eh to yanzu abinda za a yi tunda yaro ɗaya ne bayan da za a yi rabu kawai ku kawo sai mu fa- mu- mu raba yaron biyu sai mu ba wannan rabi wannan rabi wacce ɗanta ya mutu sai ta ce ta yadda wacce ta san ɗanta bai mutu ba ta ce a ta bar mata shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ɗanki ne wannan ɗanta ya mutu so take a kashe wannan ma shikenan duk su rasa jaya saboda haka ɗanki ne aka mayar mata da ɗanta wal izzatu adaqu minan nafaqati ibwaya ko kuma izza ita wata siriwar abace eh ta minal fiqhi ne fa ba minan nafaqati bane adaqu minal fiqhi yawa ta fi fiqhu sirrantaka nan ai babu magana nafaka la yudrikuhu illa alimun ba wanda zai riski izza wa ya gane menene ake nufi da izza sai alimu ba faqihu ba eh faqihu shi shari'a ya sani mana bangare ɗaya ya sani amma shi alimu ya hada ilmomi ne da saboda haka idan aka kawo abin da ya shafi izza shi zai iya warware ta ya gane falihaza qala saboda haka ubangiji ya faɗa fil ayatil ula aya ta farko yace walillahi kaza'inu samawati wal ardi sai ce walakinnal munafiqina la yafqahuna yace Allah yana da taskoki a shikenan nan kuma nafakatin zai zauna eh Allah yana da taskokin sammai da kasai ba magana shiyarwa suke yi ba sun ce kar a shiyar da ah, talakawa sahabbai saboda su watse ba to kaga ɗaukaka ba shiyarwa ba ne ba don kana shiyar da mutum kafi shi ba ne a'a da yawa ma sai ka ciyar da mutum kuma ya fi ka ka fi shi komai ka kake masa komai amma kowa wajen Allah ya fi ka yana da yawa irin wannan to shine in- cewa da suke wa a ba za su ciyar da mutanen nan ba saboda kar mutanen su ɗaukaka ai ba su sani ba ba ciyarwa ba ne daraja a'a daraja wata aba ce daban tana tsakanin bawa da Allah ne to sai Allah ya ce ba sa fahimta ne nan kuma sai ce walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minina Allah yana da buwaya da annabinsa suna da buwaya mu'minai suna da buwaya sai Allah ya ce munafikai ba su sani ba la ya'lamuna ba su da ilimi al-izzatu lillahi wali rasulihi buwaya dai ta Allah ce ta annabin Allah ce wal mu'mina ta mu'minai ce wala yajuzu lil mu'minin an yuzilla nafsahu bai halatta ga mu'mini ya wulakanta kansa ba eh shi mu'mini ba a so ya wulakanta kansa saboda yana da daraja yawa ya nuna kansa dai shi mai- mai mai daraja ne sai dai akwai tawadu daban ne ma'ana mutum ya kaskantar da kansa saboda ya samu daraja amma in akwai wani wajen da shi ko ba a son ka kaskanta kanka in ka kaskanta kanka za a rena ka ne in ka rena ka kuma a matsayin ka na musulmi ya rena musulunci to a war- a wannan wajen ba a son mutum ya kaskanta kansa amma idan waje ne wanda ake neman a yi ladabi a kaskantar da kai saboda a samu wani abu to nan kuma ya halatta a yi to shine ah, wa hadha la yunafi tawadu'a wannan baya kore kaska- wato tawadu'i kankantar da kai mutum zai iya kankan- kankantar da kansa inda zai samu alheri inda kuma in ya kankantar da kansa za a wulakanta shi har dalilin wulakanta shi ma ya jawo a wulakanta musulunci nan kuma ya girmama kansa ya nuna shi din mai daraja ne kamar yadda wani hadisi yake cewa tih ala tuyahi fa inna tih ala tuyahi sadaqatun eh in ka hadu da masu girman kai kai ma kai musu girman kai yace yi wa mai girman kai girman kai sadaka ne to shine walakin la yabalu du'ata ah, la yunafi dawa- walakin na tawadu'a gairu du'ati gaskantar da kai kankantar da kai mutum ya samu alheri na- na lahira ko na duniya to wannan daidai ne ba wulakanci ba ne almominu ya tawadau mumini zai kankantar da kansa ai yabda wa nafsahu duna qadrihi zai iya mai da kansa matsayin da ya wuce wannan matsayin amma sai ya kankantar da kansa ya nuna cewa bai kai wancan matsayin ba inda abun zai amfani walakin la yabaru data amma musulmi baya karban kaskanci a kaskanta shi za a kaskanta musuluncinsa sa azillu shine a addu'a ta din mana azilla shine wulakanci musulmi baya dauka wulakanci qila lil hasan ibn ali ibn abi talib an tambayi an tambayi sayyidina hasan dan ali ibn abi talib sayyidu shababi ahli aljannati shugaban samarin aljanna aka ce masa annasu yaquluna inna fika tiyahan mutane suna cewa kana da dagun kai fi ka badul kibari kana da girman kai wani abu na girman kai ƙara la ishe ban da girman kai ban da ɗagun kai tilkal izzatu daraja ce daga Allah walillahi izzatu sai ya karanta wannan aya walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minina saboda haka daraja ce i- to waɗanda in ya fita a cikinsu ya kamata ya nuna darajarsa mutane ne wanda ba su san daraja in yau dan ƙasƙantar da kansa sai su wulaƙanta shi in suka wulaƙanta shi sun wulaƙanta musulunci sun wulaƙanta kuma annabi da- jikan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam la yabghi lil mu'minin bai kamata ga mu'mini ay yuzilla nafsahu ya wulaƙanta kansa ba walakin kullu mu'minin yatawada lillahi tabaaraka wa ta'ala amma kowane mu'mini idan aka ce ai sai ka ai ku ne kaza ku ne kaza sai ce a'a wannan kam dai kyakkyawan yazununa bi khairan wala khaira innama ra'au hadratal mahbubi sirra jamaliki eh suna zaton cewa ce suna zaton ni dinnan wani ne ko ina da wani abu sai ba abin da nake da shi rigar annabi ne yake gani a jikina tunda ni masoyinsa ne to rigar annabin ne nake ita ta yafa ni duk wanda ya zo sai ya ga ɗaukaka irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma ni kan ba ni bane to wannan yana da kyau walakin yara anna lizzata lillahi wal rasuli wal mu'minin amma dukkan mu'mini yana ganin izza mana buwaya ta Allah ce ta annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma ta mu'mine ce alqur'anu zakara al-kibra qur'ani ya ambaci girman kai a a gurare da yawa wata kabbura wani wajen kuma ya ambaci takabburu duk da girman kan ne wal istikbara wani wajen ma ya- ya ambaci istikbaru je duka da girman kai ne al kibru girma kibru yana dangantuwa da Allah takabburu neman gi- eh, takabburu wato mutum yana da girman kuma yake nuna girman istikbaru wanda ba shi da girma yake neman ya girma kamar da annabi nuhu ya ya fara ya fada qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firaran wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastanshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaran kaga nan istikbaru ne laskantattun mutane ne amma suke nuna kansu cewa su masu daraja ne to shine al-istikbaru la yakunu illa min ghairi al-haqqi shi istikbaru a rarrafce inda ba ba wajen ba ne duk mutumin da ba shi da matsayi ba shi da daraja sai ke nuna kansa shi ya fi kowa to wannan shi ne istikbaru shi ne girman kai fali haza ta jidul mustakbiri na lahun wa'idun bidukolin nari da'iman shi yasa masu irin wannan girman kan allah yake cewa zai shigar da su wuta li'anna al-istikbara istikbarun bi ghairi al-haqqi da'iman domin shi girman kai girman kai ne babu gaskiya amma in dai girma ne a cikin gaskiya ba a ce masa istikbaru wa takabburu yakunu bil haqqi wa bi ghairi al-haqqi shi ko yance takabburu yana kasancewa da gaskiya ma'ana mutumin ya kai wannan matsayin to shikenan kuma yake nuna matsayin ana cewa takabburu wa min gairil haƙi ko kuma a bai kai din ba amma kuma inda yake din dole sai ya nuna wannan girman sannan a samu lafiya shine kamar yadda id- musulmi in ya je inda yake ganin in ya ya dan kaskanta da kansa za a wulakanta shi to ya daga kansa haka ake so kuma takabbara bin gairil haƙi duk wanda ya girman kai ba ya kai ba bai kai ba kai nuna mutane cewa shi ya kai lahiqa bil mustakbirina ya kai wadan ya sai a riske shi da wadancan ya risku da wadancan wadanda masu girman kai wanda aka yi musu narko da azaba wa man takabbara bil haqqi warada fihi wanda kuma yayi tak- eh, eh, girma yayi gir- ya nuna girma kuma da gaskiya ne ya cancanta ya kai girman shikenan yayi a takabbura da mutakabbir sadaqatun kamar yadda hadisi ya kawo girman kai kan mai girman kai sadaka ne in mutum ya yawaita maka girman kai kai baka nuna masa kai ni fa ba wulakantace bane kare wulakanta ka in ba haka ba sai ya wulakanta ta abu dujana ta sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallama masha mishatan ajibatan yawma uhudin fa qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallama ma hadha qala mishatu ahbabillahi tuja adaillahi fa qala inna allaha yumgidu hadhihi almishata illa fi hadha almawdi akwai abu dujana a cikin sahabbai ranar yaƙin uhudu sai ya ta- ya fita yana takama yana tafiya da da- da takama da izza da girma sai manzo Allah ya ce ah wannan fa- me me haka wannan wace irin tafiya ce ya ce ya rasulullahi ita ce tafiyar masoya Allah in suka fiskaci makiya Allah in ka fiskaci makiya Allah ka nuna musu kai dinan kafi su daraja saboda su ji tsoro su tabbata ba wulakantattun mutane suka fiskanta ba annabi ya ce gaskiya ne wannan tafiya ba a son ta sai a irin wannan waje yawa in dai irin wannan waje ne tafiya daidai ne irin wannan tafiya daidai ce yani at takabburu alal mutakabbir la ba sa bihi yin girman kai ga wanda yake da girman kai ka nuna masa kai ma fa ba baya bane to wannan daidai ne ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا يا مؤمني لا تلهكم أموالكم kada dukiyoyinku su shangaltar da ku wala auladukum ko ƴaƴanku su shangaltar da ku an zikirillahi ku bar salloli kada mutum ya kuskura wani abu na duniya ko menene ma ya hana shi har ya dawo kullum sallarsa sai ya biya ta Eh, ba wai sallah cikin jama'a ba sallan shi kadai ma zai gagara ya dawo yana hada salloli to masifa ne Ah, to in ya mutu bai yi sallar ba wani uzuri zai gaya wa Allah me ya hana shi sallah in lokacin sallah ya yi duk abin da kake yi ka ajiye shi ka je ka yi sallah ka sauke abin da Allah ya dora maka ka koma kan harakarka Allah bai ce maka duk rayuwar duniya gaba daya dole kai masa ibada ba lokaci ya baka inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah tana da lokaci tana da kuma lokaci kayyadajje to lokacin da aka kayyade in yazo ka je ka yi ta yadda ake yi kuma a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi sosai ga mutum ya dinga sallah shi kadai in dai mutum lafiyan salau wata rana har cewa yayi ma yace i- har ya kusa ma ya nada wani yayi yayi wa mutane liman shi a masallacinsa shi kuma ya je ya kona gidajen mutanen da ba sa zuwa jami'in sallah mutane da ba sa zuwa jami'in sallah ya je ya kona gidajensu to kaga dai a sai jami'in sallah yana da muhimmanci to Allah ya ce kada dukiyoyinku su shangaltar da ku ko jajenku su shangaltar da ku an zikirillah ga barin salloli a salawatul khamsi salloli guda biyar din nan wa man yaf'al zalika duk wanda yake aikata wannan dukiyarsa ta shangaltar da shi ta raba shi da Allah da ibadar Allah ko kuma jajensa suka shangaltar da shi suka raba shi da Allah da ibadar Allah fa ulaika wajannan humul khasiruna sune tababbu man istangara bil mali wal waladi an da'ati Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya shagala da dukiya ko da jaja ya bar bautawa Allah ya bar ibadar Allah har ya daina farilla zalika khusranun mubinun wannan shine babbar tabewa a bayyane Ah, saboda haka gaga ai a gisar annabi Musa da Khadiru kaga an kashe yaro ai yaron da bai balaga ba ma aka kashe shi to da aka tambaya ya aka yi mai Khadiru yace yace yaron ne in ya girma iyayensa mutanen kirki ne bayin Allah ne amma son da suke wa yaron in ya girma ba zai zama musulmi ba kuma zai iya jan su su ma ya hana su musulunci shine Allah ya taimake su su din saboda su tsira da musulunci su sai ya ce kadar ya kashe dan sai aka kashe yaron to da ya kashe yaron kuma shikenan su sun tsira da musuluncin su wa warada ya zo a hadisi annal walada mubakhalatun mujibanatun yurisul bukura wato ya ɗa ko kuma ƴaƴa sukan haifar da rowa ga mutum mutum da yana kyautata wa ƴan uwansa yana kyautata wa mutane yana yi wa kowa in ya fara haifuwa ya- ya fara tunanin mai zai bar musu kar ya mutu ba su gaji wani abu ba sai ya rage kaga ya koyi rowa Me su- wa ya koya masa i- su zuwansu ne ya sa ya fara rowar lokacin da babu su ai baya rowar to haka kuma ya'ya suka sa mutum lokacin da bashi da su ba ruwansa rayuwarsa da ibadarsa yake yi kuma duk lokacin da Allah ya dauke shi bai damu ba amma in ya fara ganin su sai ya fara tunanin to in ya mutu ya basu ya za su yi kaga ya fara tsoron mutuwa to yurisul bukra turidu an tumshika malaka kana so ka bada dukiyarka fa yaqal auladu laysa indahum shay'un sai kai ta tunanin to ya yayan ne aka basu kofa to za za a basu kenan basu da komai majbanatun turidu aljihad fa yaquluna laka idza hatta yaqal auladu aitaman shine ma'anan tsoro za a je yaƙi sai mata da yara su ce to yanzu baba in ka je aka kashe ka to mu kowa zai rike mu sai ce kai bari ya haƙura da zuwa yakin nan kaga shikenan ya bar wata farilla saboda ya kula da yaransa da kuma iyalansa shine mubakhalatun mu- mujbanatun Eh, su yara masu sa mutum rowa ne masu sa mutum masu sa mutum tsoro ne na'am wa anfiqu وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين walan yu'akhir Allah ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وأنفقوا مما رزقناكم الله يشهد كشيد وني أبو أشكين أبين دمك عرض تاكو باشي مكة كشيد دوكي taka gaba ɗaya ba min aka ce wani abu daga cikin dukiya ka bayar min qabli ayyati ahadakumul mautu mutum kada shaide shi da rowa saboda marowaci baya shiga aljanna a hadisi to mutum min qabli ayyati ahadakumul mautu ku shiyar da wani abu a cikin abin da muka arzuta ko in je Allah kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku in ta zo masa inda baya da mun yi magana salloli in yana wasa da salloli ko saboda jaja ko saboda dukiya sannan kuma baya kyauta ya zama marawashi to idan mutuwa ta zo masa faya kula zai dinga cewa rabbi ya ubangiji na laula akhartani dama a jinkirta mini mana halla akhartani ila ajalin qaribin da a jinkirta mini mana zuwa wani dan lokaci in dan giggyara abin da ban samu nayi ba fa asaddaqa sai in samu in yi sadakar da aka ce da na yi ban yi ba ata saddaku in yi sadaka bin zakati zakkar da ban bayar ba in gaya wa mutane su shirye mini zakkar wa kun mina salihina in zama a cikin mutanen kirki a usaddiqa bin nasbi wa kun bil jazmi yajuzu fa asaddaqa jawabu laula ne wa akun ma'adufi ne akan as-saddaqa kaga saddaqa sai aka yi masa fata akun kuma ya zama dauri to amma dai ba komai ya halatta tunda ai jumla ce wa akun mina salihina in zama cikin mutanen kirki to ma'ana dai kada mutum ya jira wai sai lokacin mutuwa ya zo ya dinga neman waye ne a kusa ya zo in gaya masa shekarun da ban fidda zakka ba a fitar mini to mutum ya makara a'a ya dai fitar to yana raye a inda ya riga iran nan yana ana zare shi dukiya ta zama ba tasa bace yanzu ta koma ta magada ce saboda haka yanzu wasu abubuwa za su hau kanta duk abin da yake so yayi in na alherin ne ba zai wuce a tsakura a cikin aka kaza ta kashe uku kashe ɗaya za a ɗauka a yi masa in ma bai shiga ba to shikenan ba za a ƙara ba kashe biyu dai na magada ne walan yu'akhkhira Allahu nafsan walan yu'akhkhira Allahu Allah ba zai jinkirta wa mutum ba rai kowace irin rai ma Allah baya jinkirta mata idza jaa ajaluha idan ajalinta ya zo tafiya za ta yi kowa an bashi dama daga haihuwansa zuwa mutuwarsa wannan damar da aka bashi iya iya iya iya ita saboda haka qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kawai mala'ikan mutuwa da aka wakilta shine zai dauki kowa lokaci yana yi dama lokacin a hannunsa yake ba a hannun mai mutuwa ba shi mai mutuwa bai san ma lokacin mutuwarsa ba amma shi mala'ika ya sani ya riga ya san ran kowa iya kwanakin shekarun da zai yi iya watannin da zai yi ina iya kwanakin da zai yi iya awowin da zai yi iya mintunan da zai yi ina sakonnin da zai yi duk ya sani yana ajiye da abinsa kuma kuma wani abu ba zai bata masa ba ma'ana wannan duk mutane sun yawa ba zai sa shangaltuwa da wancan ya manta da wancan ba a'a shi ai wakilin Allah ne wakilin Allah baya mantuwa yawa baya kuma baya bata kawai in dai lokaci yayi zai zo ya ce to shikenan fa lokaci kai fa ka gama yau dai zaka tashi eh aikin ka ya kare in mutum bai shirya ba ya ce a to a jinkirta mini in shirya mana ya ce a ina duk jinkirin da aka baka daga haihuwarka har yanzu baka shirya ba yaushe zaka shirya zo mu tafi kawai to daukan mutum zai yi wallahu ubangiji khabirun masani ne bima ta'maluna abinda kuke aikatawa kuma yana sakayya akai na'am suratu tagabun madaniyatu wa aya samani asharata aya bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة التغابن مدنية وهي ثماني عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آه سورة التغابن آه wannan sura ana ambatonta tangabun ma'ana tangabun kamar ma'ana wannan ya cuci wannan wannan ya cuci wannan amma saboda suna ne yana da cikin sunayen tashin kiyama ranar tashin kiyama wanda ya zalunci wani a duniya za a biya za a rama masa shi yasa Allah yake cewa zalika yawmut tangabuni ran da kowa zai biya haƙƙin da yake kansa shine tangabunu anan a saukar da ita a Madina tana da ayoyi goma sha takwas wasu kuma sun sha maka aka saukar da ita duka dai riwayoyi ne istan bada ba'duhum min hadhihi al-ayati wasu malamai a wannan aya sun fitar da umrar nabi sallallahu alaihi wasallama rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama li'anna surata tamama salasa wa sittina suratan in ka dauko daga bakara zuwa wannan sura zaka samu in ka kirga zaka samu surori 63 ne kaga shekaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma 63 ne wa uqiba bitangabuni allazi huwa zuhurul gabni li wafatihi sallallahu alaihi wa sallama kuma sai aka yi mata suna aka ce surtan gabuni saboda idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya tafi dama shine mai karban sako daga Allah shi yake kawo wa mutane shiriya shi yake gaya wa mutane abinda Allah ya faɗa to yanzu in ya tafi to fa wani abu ma'ana za a fa cutar juna zai zai iya za a iya farawa فالرسول صلى الله عليه وسلم shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umruhu 63 sanatan rayuwarsa shekara 63 yayi adadin suwari min al-baqarati min al-baqarati ila akhir hadhihi surati shine adadin surori daga bakara zuwa wannan surar da muka kare kenan wa fahima min zalika wa fahima min zalika al-mustanbidu shi wanda yake so ya fidda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen surori sai ya fahimci wa fatan rasuli sallallahu alaihi wasallama a sai manzo Allah sallallahu alaihi zai zai koma wa ubangijinsa ba da salasin wasu tina sanatan bayan shekara 63 fa kana kama fahima kuma sai haka ya kasance tana farawa da bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fi samawati duk abin da yake cikin sammai wa ma fil ardi da abin da yake cikin ƙasa ko gasai yusabbihu lillahi yana wa Allah tasbihi yawanci samawati jam'i ake kawo su ardu kuma guda ɗaya ake kawowa guda ne mafi yawa yawan shi babu ma ina jin banda ba inda ma aka kawo ƙasa da yawa guda ɗaya ake kawowa ardu ardu din ake cewa to amma samawati kuma da yawa kuma dukansu ƙasai guda bakwai ne sammai ma guda bakwai ne amma su sammai sai aka mai da su guda mana da yawa ƙasa kuwa za a baje sai ce ƙasa kawai kamar guda ɗaya ce to malamai sun ce abin da ya sa saboda sammai kamar yadda manzalla sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tsakanin nan da saman ta farko tafiyar shekara 500 ce daga sama ta farko zuwa sama ta biyu nan ma tsakanin nisan tafiyar shekara 500 ce sama ta biyu zuwa ta uku ma haka ne ta uku zuwa ta hudu ma haka ne ta hudu zuwa ta biyar ma haka ne ta biyar zuwa ta shida ma haka ne ta shida zuwa ta bakwai ma haka ne kaga kowace tsakaninta akwai rata tunda akwai tafiya shekara ɗari biyar ɗin amma ƙasa yadda take wannan ƙasa da muke takawa da mutum Allah zai bashi iko ya tona ya tona ya tona har ya kai ta ko ba zai iya ba domin kaurinta ya fi ƙarfin mutum tonon mutum ya kai shi inda zai ƙure ta amma kana ƙare ƙasar za ka riski ƙasa ta biyu ma'ana suna kusa da kusa sai suka zama kamar ƙasa ɗaya ne eh kamar amanne suke da juna amma ba amanne suke ba kowace shi da irin halittunta wannan ƙasa da muke takawa ga halittunta da muke gani to ƙasa ta biyu kuma halittunta daban ne kuma rayuwarta daban ne kuma abin da Allah arzikin da Allah ya zuba a wajen ma daban ne ba irin namu ba ne haka ƙasa ta uku haka ta hudu haka ta biyar haka ta shida haka ta bakwai kullum fi samawati duk abin da yake cikin sammai duk kuma halittu ne a ciki saboda halittar Allah ba ta da iyaka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san iya halittar Allah sai Allah abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai duk yana wa Allah tasbih yana wa Allah godiya yana wa Allah ibada jama'adan sandararren abu wanda ba shi da rai irin su duwatsu irin su ƙasa duka waɗannan su ne jamadu irin su ruwa da sauransu wanamiyan da kuma wanda yake kwance kamar irin su ruwa wahayyan da ko mai rai ɗin mai motsi duka suna wa Allah tasbihi kuma tasbihan mustamirran suna wa Allah tasbihi tasbihin kuma a zarce yake ba ba lokaci yankewa bilungatihi allati ya'lamuha Allah tabaaraka wa ta'ala kowanne yana wa Allah tasbihi da lungar da Allah ya dora masa yayi tasbihi da wannan lungar misali yanzu mu an ce mana mu yi sallah muna karatu Qur'ani to bayan wannan ibada da kake yi kuma Allah ya riga ya ajiye maka wata ibada da kake yi wanda baka sani ba to wannan ibadar har kafiri ma kun haɗu a ciki shi ma yana yi don bai sani ba ne shi yasa Allah yake cewa walillahi yazidu ma fi samawati ma fi al daw'an wa karhan wa zilaluhum bil guduwi wal asali suna wa Allah ibada suna wa Allah sujada ko suna so ko ba sa so sai Allah ya halitta maka numfashi wannan numfashin ka san abin da yake cewa hu hu hu Allah kenan shi baya dainawa ko ba shi kake yi shi dai yana ta yi ko ka sani ko baka sani ba in zai fita sai yana ta ambaton Allah yana wa Allah zikiri da wannan kalma da Allah ya ce qul huwallahu ahad sannan kuma dan adam kowane iri ne in ya taba karkashin kirjinsa bangaren hagu in ya danna zai ji wani fit fit fit fit fit yana ba zai daina ba shi kuma ahadun din yake cewa ahad ahad ahad ahad numfashi hanci yana cewa huwa wannan kuwa yana cewa ahad Allah da ɗaya ne ko mutum ya yadda ko bai yadda ba ko ya sani ko bai sani ba ya ta Allah shi yasa in ya ƙi yadda ya ce ba zai yi ba to shi ya sani in an je lahira Allah ya ɗauki zikirorinsa ya ɗauki gangar ya jefa ta wuta lahul mulku sarauta ta Allah ce Allah kadai shi yake da mulki shi yasa akwai lokacin da zai shafe mulkin kowa sai ya bar nasa in an ce mulkun nan kowa yana da irin nasa amma na Allah shine na hakika mutum ko bashi da komai ko bashi da komai ai baya tafiya zirara akwai kayan da yasa to ai kayan mulkinsa ne shi ke mallake da abinsa amma hadda haka shine Allah zai tattara wannan daga wanda ba shi da komai din sai abin da yake sakawa ko abin da yake ci har zuwa wanda ya mallaki wani abu har zuwa wanda ya mallaki wani yanki har wanda aka ba shi jagoranci har akai ga wanda ma aka ba shi jagoranci duniya gaba daya akwai su suma wanda Allah ya jagorantar da su duniya gaba daya annabi Sulaiman yana cikin su to duka in aka tattara wannan mulkin Allah ya ce duk mulkin nan duk mafarki ne mulkin gaske na Allah ne ran da Allah ya shafe mutane gaba daya ba kowa an shafe halittar sai Allah ya ce limanil mulkul yawma shiru ba mai amsawa kowa ya mutu komai ya mutu yau kuma wa yake da mulki shiru ba mai amsawa sai Allah ya amsa wa kansa da kansa lillahi alwahidil qahhar mulki fa na Allah ne makaraicin sarki mai rinjaye to shine a lokacin ba mai masa zikiri sai shi zai yi tabaraka ta'ala walau alhamdu godiya ta tabbata ga Allah malamai suna kasa godiya kaman kashi hudu sun ce akwai godiyar da Allah ya yi wa kansa da kansa ita ce alhamdu alhamdu alhamdu na qur'ani dukkan su wannan Allah ne yake gode wa kansa in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ai Allah ne ya fara fada har ka ji kai ma kake fada tunda qur'ani ne qur'ani magana Allah ce saboda haka tunda qur'ani magana Allah ne a sai in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin to Allah ne ya fada kai kake maimaitawa a sai Allah ya gode wa kansa da kansa kenan sannan sai wannan ita ce godiyar farko shine ake ce masa minhu lahu ko minhu ilaihi godiya daga gare shi zuwa gare shi shi ya gode wa kansa da kansa shi ya san girman wannan godiyar shi ya san matsayin wannan godiyar ba wanda zai shiga nan duk halitta ba za ta shiga ba to daga nan sai a koma godiya ta biyu ita kuma ita ce godiyar da Allah yake wa mutane Allah yana wa halittarsa godiya wani lokaci yana cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alimun duk wanda ya ayyukansa na ibada har ya dangana ga aikin haji har ya je ya hau safa da marwa har ya gama ayyukansa na haji Allah shi kai wannan mutumin ya kai a gode masa kaga Allah ne ya gode masa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima Allah ya ce haya za a yi ma azabta mutumin da ya san Allah yake bautawa Allah Allah ya ce godiya ma nake maka to kaga wannan godiya daga mahalici zuwa abin halitta sannan godiya ta uku ita kuma za ta taso daga shi abin halittan ta tafi zuwa ga Allah in ka samu wani abu ko baka samu baka ce ka gode wa Allah ko ka sha ruwa ko ka sha abinci ka ce alhamdulillah godiya daga gare ka zuwa ga malicinka to sai godiya ta ƙarshe ta hudu ita ce godiya tsakanin bawa da bawa wani ya yi maka sai ka ce ka gode dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yashkurin nas la yashkurun laha duk wanda baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba duk wanda baya yadda da kadan ba zai yadda da da yawa ba to saboda ka sai dole idan mutum yayi maka zaka gode masa ka san dai ba shine silan Allah ne da ya bayar amma tun da ta hannunsa ya zo to in ka gode wa Allah shi ma ka gode masa wanda ya zama sila ɗin lahul mulku wa lahul hamdu Allah tabaraka wa ta'ala lahul mulku wahdahu Allah shi yake da mulki shi kadai wa lahul hamdu fil ula wal akhirati shi yake da godiya ta farko da ta ƙarshe duk godiya in ka to duka waɗannan guda uku guda hudun in ka dangana su ga in ka tattara su duk za su koma wa Allah ne in ka ce alhamdulillah godiya ta koma wa Allah wa huwa shi ubangiji qadirun mai cikakken iko ne ala kulli shay'in bisa komai lamma kana huwa al-maliku wa fa'aluhu hamidatun iktada zalika an yakuna qadiran ala kulli shay'in tunda Allah sarki ne kuma ayyukansa abin godewa ne duk abin da Allah yayi daidai ne shi dan adam inda ya fahimci abu uku malamai suke cewa in ka fahimce su ka huta na farko ka yadda ba wanda zai yi sai Allah ba wanda zai baka ba wanda zai hana ka ba wanda zai maka Allah ne dai yake gudanar da rayuwarka ka yadda da haka sannan na biyu mutum ya yadda duk abin da Allah ya yi mai kyau ne duk abin da Allah ya yi ya yi maka daɗi ko bai yi daɗi ba mai kyau ne daɗi daban kyau daban in aka je aka hada ka da wani abu wata masifa kai a wajen kai kana gani kamar bala'i aka hada ka da shi a'a mai kyau ne haka Allah ya ga dama yayi maka a ciki akwai abin da in har dai ka yadda da Allah akwai wani abu da Allah yake so yayi maka a cikin wannan abin da yayi maka kuma in ba don wannan din ba ba za ka samu waccan din ba wata daraja da wani matsayi da wata kyauta ta Allah ba ta samuwa sai Allah ya zunguri mutum idan aka taba ka to sai a kawo maka wannan ɗin to shikenan kaga sai mai kyau ne Allah baya yi mummuna shine na biyu na uku ka yadda koyaya kake Allah yana son ka da baya son ka ba zai yi ka bai wannan ya tilasta shi ya yi ka bai ce ba wanda ya tilasta shi shi ya ga dama ya ce zai yi halitta da bai yi halitta ba shi kenan ba wanda ya iya ya ce ai Allah bai dole sai ya halitta babu Allah ba babu dole a gare shi to in ka gane waɗannan abubuwa guda uku ka gane ba mai yi ba mai ba wanda yake yi sai Allah ka gane duk abin da Allah ya yi mai kyau ne ka gane kuma Allah yana son ka to in ka gane wajen abubuwa guda uku shikenan ka samu ka cika imani saboda haka Allah da aikin ayyukansa abin godewa ne da zalika wannan shine ya hukunta cewa ya tabbatar mana an yakuna qadiran ala kulli shay'in Allah fa mai iko ne akan komai tunda shi yayi komai din yana da iko akan sa wallazi khalaqakum والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير هو الذي Allah nan dai khalaqakum wanda ya halishe ku da ya halishe ku faminkum kafirun sai ya zama akwai kafiri a cikin ku a cikin ikonsa da kuma ƙudurarsa wa minkum mu'minun akwai kuma mu'mini wanda ya yarda da Allah shi kafiri wanda bai yarda ba tun farko ma yace baya so kawai shine kafiri shi ko mu'mini shi ya yarda da Allah fi aslil khilqati a asalin halitta ma haka Allah ya yi su da Allah ya halicci mutane kawai sai je fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri shine haula fil jannati la ubali wa haula fil nari wa la ubali Allah ya ce wajen nan kawai yan aljanna ne haka na ga dama wayan nan kuma wajen wuta ne haka na ga dama shikenan daga nan an gama yan aljanna da yan wutan nan shikenan an gama duk dan aljanna Allah zai in ya zo duniya za a ganci ya kama hanyar aljannar akanta aka aka gina shi aka dora shi akanta aka halice shi wani kuma an yi shi da wuta duk yanda kai ba za ka kautar da shi daga hanyar wutan nan ba duk kokarinka duk wa'azinka duk iya maganarka ba zai dawo ba saboda shi an dora shi hanyar da zai tafi summa yumituhum Allah ne yake matar da mutane shi yake ɗaukar ran kowa dama shi ya sa masa lokacin da aka sawa yaro rai ba wanda ya san yadda aka yi aka sa ran saboda haka in za a zare shi ba wanda zai sani wa yu'iduhum ala zalika Allah ne zai dawo da rayukan kuma yanda kowa yake mutuwa to ran da Allah yake sai ya tada kowa kuma haka zai tada kowa kowa ga ransa ya dawo ga samal khalaiqa ismaini Allah ya raba halittunsa kashi biyu ne tun farkon halitta yace haula ila aljannati wala ubali wa haula ila nari wala ubali wayannan aljanna za su tafi ba ruwana inji Allah wannan kuma wuta za su tafi ba ruwana shikenan magana ta kare faja al khalaiq wa la qismaini sai halittun suka zo kashi biyu kafirun wa mu'minun sai zama akwai kafiri akwai kuma mu'mini rufi'atil aqlam wa jaffati suhu an riga an dauke alƙaluman magana ta kare ba wanda zai canja haka Allah ya ga dama ya yi abinsa kuma takardun sun bushe babu maganan kankara to nan Allah ya gabatar da kafiru tukuna sannan ya kawo muminu wasu malamai sun ce abin da ya sa kafirai sun fi yawa a duniya walakin na aksarar nasu la yu'minun mafi yawan mutane ba su da imani kuma shi yasa kullum duniya kafirai sun fi yawa akan muminai in ka tattara musulman duniya sai ka ga suna da yawa amma in ka dangana su ga kafiran duniya sai ka ga ai musulman karan ne saboda mai Allah ya ce mafi yawa ba za su yi imani ba sai muminan kuma Allah ya sake kuma tattara su sai ya sa sai yayi musu dukan su musulmai ne dukan su muminai ne sai Allah ya ce to su kuma ba dukan su suke da ilimi ba walakin na aksaran nasu la ya'lamun mafi yawan mutane ba su da ilimi idan ma in ka tattara masu ilimi a duniya in ka danganta su ga wanda ba su da ilimi sai ka ga wanda ba su da ilimi sun fi yawa sai masu ilimin ma Allah ya sake tattara su mai ilimi mai son gaskiya ba su da yawa walakin na aksarakum lil haqqi karihun ku kuma da kuke da ilimi mafi yawan ku ba ku son gaskiya kun santa ma ba ku so mutum in ya ga wata kofa da zai samu to sai ya kama tawili saboda ya samu ya shigar da wannan kofar ko kuma ya ga in ya ga wani abu ya riza shi yana so ya samu mafita to sai ya kama tawili saboda ya samu yadda zai ya bulla alhali kuma da gaskiyar yabi za ta fi fidda shi to haka Allah ya yi mutane na'am wallahu bima ta'maluna basir ubangiji yana kallon abin da ake kuke aikatawa yana kallon kowa yadda ake aikatawa abin da yake aikatawa
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن خلق السماوات والأرض بالحق صوركم وإليه المصير وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير khalaqa samawati Allah ya halici sammai wal arda Allah ya halici ƙasa bil haqqi wannan gaskiya ne ba wanda zai iya kawo sammai ba wanda zai iya kawo ƙasa in ba Allah ba da Allah ya yi halice su wasawwarakum ku kuma sai ya daidaita ku kuma sai ya halice ku ya suranta ku khalaqa suwarakum ya halici surorin jikinku fa hasana suwarakum sai ya gyara muku surorin jikinku ba ku yi kama da dabbobi ba a tankware ba ku yi kama da maciji ba a naɗe ko kuma a miƙe ba ku yi duk abubuwa dai ba ku yi kama da tsuntsaye ba a zugune a zaune ba ku yi kama da kwaɗi ba a zaune a dam ƙasa ƙasa a'a sai Allah ya yi wa ɗan adam duk yadda yake so zai juya za ka iya miƙewa ɗin za ka iya tankwarawa za ka iya kwanciya za ka iya zama za ka iya tsuguno duk dai nau'i duk yadda kake so za ka juya jikinka saboda mai jikin Allah ya fifita shi ya yi masa daraja fa ahsana suwarakum Allah ya gyara muku surorin jikinku iz ala shakalar adami a sanar ashkali cikin halittun Allah duka babu halitta mai kyau irin halittan dan adam shi yasa wani abu ma in yana so ya surantu sura mai kyau sai ya dawo irin dan adam a mala'iku da suke zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan suka zo suka samu annabi yana tare da sahabbai mala'ika sai ya juye ya zama surar wani mutum sai a ganshi sai sai na Umar ya sha ai wani mutum ya shigo mana mai kyakkyawan tufa mai kyakkyawan gashi mai bakin gashi mai kyakkyawan tufa ya zo har gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna sai ya kawo gwiwoyinsa ya tokara da gwiwoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo hannayensa ya dora akan shinyoyin annabi sai yake tambayansa me musulunci to kaga ai wani mutum yake to a sai kaga da ba ya sura to sura mutum ba da ba zai ganshi ba a sai mala'ika ma da haskensa da komai in yana so surarsa ta kyau sai ya dawo irin ta mutane haka aljani in yana so ya zo ya yi mu'amala da mutane sai suranta irin surar mutane saboda haka surar mutum Allah bai yi sura mai kyau irin ta ba wa ilaihi masir makoma zuwa ga Allah ne na'am يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يعلم ubangiji ya sani ya san ma fi samawati abin da yake cikin sammai shi ya halice su shi ya halice abin ya ajiye shi a ciki wal ardi Allah ya san ƙasa ya san abin da yake cikin ƙasa shi ya halice halittar ya sa a cikin ƙasar wa ya'lamu ma tusirruna Allah ya san abin da kuke boyewa idan mutum ya zauna shi kadai yake tunaninsa to Allah ya riga ya sani wa ma nuna abinda kuke bayyanawa Allah ya sani wallahu shi ubangiji alimun masani ne bi zati suduri abinda yake cikin kiraza zukatan mutane ma duk abinda zuciya ta kulla ta gudurta wanda wani ba zai gane ba Allah shi ya sani bima fiya abinda yake cikin zukata Allah ya sani min al-asrari abubuwan da suka suke boye a cikin zuciya ko tunani mai kyau ko mummunan tunani duk Allah ya sani wal mutaqadati abinda mutum ya gudurta in mai kyau ne ya gudurta Allah ya sani in mummuna ya gudurta Allah ya sani na'am to alhamdulillah Allah ya samu gudurta mai kyau
amin amin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu makwabta ne guda biyu suka samu sabani tsakanin su daga baya ɗayan yana yi wa ɗayan magana ko sallama amma in yi wa ɗayan sallama baya amsa masa to ya zai yi to eh to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi ranar litinin da ranar alhamis aka tambaye shi me yasa ya ware ranaku biyu a cikin sati so yake azumta ya ce ranar litinin dai don ranar aka haife shi ya ce ran alhamis kuma yana azumta ta saboda a rannan ne Allah yake bijirar da ayyukan bayi na sati sai a karbi aikin kowa annabi ya ce sai mutum biyu wanda suka samu saɓani ba sa magana da juna ba a karban aikinsu sai a ce musu a saurara musu sai sun sulhunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man yabda'u bi salami wanda ya fi a cikin su wanda yake sallama in kai wa mutum sallama ya ki amsa maka to duk zunubin ka da nasa duk ka dora masa kai dai sallaman da kai masa din nan ka fita saboda haka mutum duk zuciyar da yake ji ya zauna baya magana da dan uwansa musulmi bala'i ne in ya mutu da haka in shi kadai ne baya yin magana baya amsawa to fa ya sani kafin ya samu da rahmar Allah zai sha wahala saboda haka duk ko menene in aka yi shi rayuwa ce zai wuce wata rana ko mutum ya mutu shi din ko waccan din ya mutu shikenan ai an rabu ko kuma ɗayan su ya tashi to amma dai kawai ko menene yake faruwa ya zama dai kar ya zama babu sallama babu magana da juna tsakanin musulmi da musulmi haramun ne
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu me hukuncin musulmi da ya dau makami akan dan uwansa ma'ana ya tare dan uwansa da makami eh dama musulmi ya dauki makami zai cinkari dan uwansa musulmi idan wancan din shi ma yana da makami annabi ya ce duk wanda ya kace a cikin su da wanda ya kace da wanda ya kace duk yan wuta ne aka ce masa to wanda aka wanda ya kashe mun sa abin da ya kai shi wuta saboda ya kashe wani shi kuma wanda aka kashe me yasa zai je wuta ya ce ai shi ma da nufin sa ya kashe wannan din in kuma wannan din ba shi da niyan kashe shi kawai ya dauki makamin ya je ya sari wani ya kashe shi kawai wancan din ba tare da shi ma ya dauki makami ba to nan kuma shikenan ya zama ya yi kisan kai wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wala anahu wa addalahu azaban azima Allah ya ce duk wanda ya kashe dan uwansa mumini da gangan sakamakon sa wutar jahannama zai dawoma a ciki Allah ya yi fishi da shi Allah ya la'ance shi ya tsine masa Allah ya tanadar masa azaba mai girma saboda haka kisan mutum bala'i ne ba kyau Allah ya kiyaye Amin, amin. Na'am, sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu menene hukuncin mai yin liwaɗi?
Uzu billahi. Ah, wannan aiki ne na mutanen Annabi Ludu a dalilin sama aka aka kife duniya gaba daya. To tunda dai aiki ne yanzu ma ba don rahamar rahamaniya irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan aikin zai isa Allah ya kife duniyar gaba daya. Saboda haka mummunan aiki ne yana daga cikin manyan kaba'irai wanda kaba'iran da in mutum bai daina ba in ya mutu za a ɗauke shi a cikin musulmai ya maida shi a cikin mutane annabi lodu a ciki za a tashe shi in ka tashe shi a can fa ya sani shi da aljanna har abada ba zai ganta ba ba to saboda haka mutum ya kiyaye irin waɗannan ba su da kyau Allah ya kiyaye Amin. Na'am, sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu idan na bi sallar asham sai aka tsere min da wani abu. To shin zan biya kafin wuturi ne ko kuma ya daga baya?
eh to idan mutum aka tsere masa misali da raka daya to sai ya ga in suka tashi kafin su yi karatu su yi ruku'u zai samu ya karasa raka da aka tsere masa to sai ya karasa ta ya sallame sai ya bi su ya samu waccan raka in kuma ya ga a ba zai iya samu waccan raka ba in suka sallame shi ma ya sallame wannan raka'ar babu ita sai ya bi su inda a raka'a wacce za su jona
ƙarshe akwai masu bukatar addu'o'i da dama a ciki akwai wanda ya yi koyarci yana bukatar a taimaka musu da addu'a yana da kakansu da bai da lafiya akwai kuma wanda ya yi koyarci yana son Allah ya bashi lafiya amin akwai wanda ya yi koyarci yana son a taimaka mar da addu'a kasuwancin sai dore Allah ya daurar amin sannan kuma akwai wanda ya yi koyarci yana son a taimaka masa da addu'a babansa shi ma bai da lafiya addu'o'in dai suna da yawa duka dai Allah ya biya su masu bukata Allah ya biya bukatunmu Amin.
masu taimaka mana wajen isar da wannan aike wannan sabo to Allah ya saka musu da alheri amin Mu gama. Allah ya saka musu da alheri amin Ah, Allah ya biya dukan bukatunmu Amin.
albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarka wannan wata mai albarka albarka wata Ramadana amin albarkan alqur'ani da ake karantawa amin Ah, akwai kwamitin masallaci Allah ya sa mu cikin wannan ake yantawa cikin wannan wata amin Allah ya mana albarka amin Allah ya albarkaci wannan karatu namu masu Amin.
masu daukar nauyin karatun nan na TV na radio na social media Allah ya musu albarka Amin.
Allah ya taimake su Amin.
Allah ya taimake su Amin.
wajen isar da sakon Allah Amin.
Allah ya mana albarka gaba daya Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق Amin.
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم Amin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah.